بسم الله na'am الرحمن الرحيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون na'am ولذكرناهم بالعذاب هل تكانوا لربهم وما تضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذهبهم في الأرض وإليه تهجرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وإذا مهنا لمبعوثون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق الكاتب لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وما بعد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna miƙa godiyar mu ga mahaifi subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya ya ba mu iko muka ga wannan masallaci mai albarka da gudanarwa da tafsirin alkur'ani mai girma babu shakka irin wannan ayyuka da ake babban aiki ne na alkhairi yana jawo hankalin mutane ya kai musamman a irin yanayin da ake ciki a yanzu da Allah ya albarkaci wuraren da ake karatun suna da yawa in kana ga wuri kaza ya ma nisa zai ka samu wanda bai ma nisa ba in ka gana bai kwanta ma a ranka ba sai ka ga kaje wurin da kake gani ya kwanta maka a ranka amma ba hujja bane ko dalili a ce a hadu a kara a hadu musulmi su hadu suna karanta alkur'ani mai girma kai kuma kana wani waje kana da wanne kana ta sadi a kan saboda kai ka sani ko saboda ba ruwanka in ka sani ne ai dama ana kan da malamin qur'ani annabi ma an karanta masa sannan mun karanta wani kisa a cikin surtul nisa'i da wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo wani sahabin da ya zo da Abdullah dan Mas'ud wanda Allah ta Allah zo ka karanta min alqur'ani yace ya rasulullahi sai ya za ya karanta mu alqur'ani alhali kai Allah ya saukar wa alqur'ani ya rasulullah ma'aiki yace a ni aka saukar wa qur'ani amma ni ma ina so na ji qur'anin a bakin wani wannan sahabi ya zo ya fara karatu daga farkon zurfin da tayi ranar ta fara daga garin aji tsoron allah zuwa ta cewa ya yi wannan su tafuran farkon allah ne ya kala a kudin na zuwa ya ga falaka min ha ta waje ha wa baksa min ma rijala kasira wa rida wa taqullaha alladhi ta'ala bi rahmah illa kana lakum raqiba haka yayi ta karanta wannan sura yayi ta karanta wannan sura ayoyin da take cewa fa kawai da jina min kullu ummatin bi sayyidin وجينا بك على هؤلاء جميعا يوم يتوفى الذين كفروا وعصوا الرسول لو تتولوا الارض ولا يكتمون الله حديثا كما لا لا يكتمون yace ka ba ka iya shi da aka da aka ya yi ya yi da la sai kuka ga ga ba wani matsayin da ake kaiwa wanda ba za a karanta wa mutum alkur'ani ba da haka muna jawo a hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa shi mumini ba zai koshi ilimi ba la yashba al-mu'min min khairin yatamahu hatta yakuna mutahabbun jannati jannati mumini kullum jin alheri yake kai bai ta ciki ta ji hawa mutum kusa ya dukkan na zo maka da ba na bukatar da ji komai in ji Allah ba na bukatar in ji komai in ji wannan Allah ba mu mun ji bakin mu ne kullum so yake ya ji yana karawa har ya zama matukar da gidan aljanna na shiga aljanna shi kenan to karka sai na shiga aljanna ba an daina karatu ba kare karatu ba ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna a cikin aljanna in muka shiga ma cikin aljanna za a dina karanta makoma za a wajen karanta mar so su tahe wurin tahe kamar baitoci ne na yan aljanna wanda gagar ana son a karanta baitoci domin nishadi kamar ana wani hidima ko wani abu to haka za a daga kan da gobe da ke a sai kaga a can din bari akwai sauran magana da haka na jan hankalinmu da dinga haduwa ana ba da gudunmuwa a irin wannan karatu duk mutum da ya neman sani bai ɗauki alƙalami ma ya rubutu komai ba ko a bai rubuta ba bai taba allo bai taba takarda ba ya bai tashi daga gidansa ya tafi wurin da ake karanta ilimi don ya jiyo ilimi bai ba karanto ba tukun balle ya san abin balle aiki sai an ba ki larin ibadarsa na shekara to ai jama'a bai more ba bai riba ba amma haka abin mamaki jarida mutum ya dabara ma ya roƙe yake zuwa duka wuraren tafsirin ma baya zuwa to da Allah ba yi ba ne tafsirin ba su gudana ba kaga ai sun gudana kowa an rubuta mana lada masu kwamitin ne masu bada shawarin yadda za a yi masu gayyato masu karatun da masu gayyato jama'a zo a ci karatun da masu zuwa zo su ci karatun da masu yin karatun da masu ɗaukar dukiyar suna taimakawa karatun da rika gudana da dukiyarsu kowa an rubuta masa ladan da kai kuma ka samu ba saboda baka je ba za ka ga wannan ai ba alheri ba ne kuma gafurai haka suka yi yana kan damu ya zukuru yawa irin wannan abun iya daga cikin dalilin da ya za harafin fa ba a cikin fatiya ba harafin fa a cikin fata da littafi to dalilin da ya kawo hana fa a cikin fatiya da littafi annabi nuhu ya yi bira shekara ɗari tara da hamsin abin da ya zauna ana kiran mutane sai amma ina a wace da ba zai ce wala mai zuwa du'a iya ila da rana yace yake ga Allah ya kawo ƙara wajen Allah ce Allah na fa kira amma kiran bai ƙara musu komai ba illa da rana sai da ƙara gudu masu kewa mu ne da suka ƙara yin abin Allah ya ci kwanar su da ruwan tubana ya halaka da su to kaga wannan shi ne dalilin da ya sa daga cikin fata a tarki tabi ba ta da harafin fa dama wasu harba guda bakwai suna nan waɗanda aka haramta su a cikin fatiha su bakwai wanda ko babu tura ko guda ɗaya komin gazantarta wadda ba ta da ɗaya a cikin waɗannan harruwa guda bakwai in ta tsira a nan aka mata a nan saboda ga fa tana daga ciki da ca da shirya ruwa kuma tana daga ciki babu sha a cikin fatiha babu shi a cikin fatiha da jin karami kuma da ka karami jimun da kha'un babu zo a cikin fatiha babu zo a cikin fatiha saboda haka da zaira kuma zayun da za'un zaira da zalmai hannu da suke da babu zuwa cikin fatiha to amma zuwa qur'ani kam kai har a taura mai sura dubu ma ba ta da surar da ba ta da wannan ɗaya daga cikin wannan harafan nan sai ba ta da ya ko wata mutum zai dan duba wani duba ko zai gane wani sura wata ke da ɗaya wannan sannan ne kuma ba ta da yawa amma ya kufa amfani kaga ina ne ba ta da yawa amma ka wata aisha ne ko ba haka ba idan ja ba da fasali ya fadi kowace zuwa an kawo ga wani ta da tsawo za ta tsira daga ɗayan wannan harafin a kana fara ne ga akwai harafi ɗaya daga cikin wannan amma duk ba babu to saboda haka ba alheri ba ne a ce jama'a sun haɗu musulmi za su wani abu na addini kai kuma a ce ba wani uzuri kawai ka ruwanka ka da biya wa ka da zarar mutunka makarar mutunki da bakin mu zane abubuwan da Allah ya ɗora mana ba mu ma san su ba iyaka ba mu san su ba amma dai mun imani muna neman rangwame ne a wurin ubangiji ya yaji wa domin sallah malaika jibril ya zo da mus'ala a sallah mus'ala daidai mus'ala dubu goma sha biyu da ala zo idan aka tara masallaci ce kowa ya wani mus'ala shi da dubu shi da ba su kuma ya wuce da ala zai wuri ai daga liman ma ba zai fita ba don bai zan wuce to ne a haka yi imani muka yi dai ko muna neman abu a wurin Allah to in dai ko ban sani ba wurin Allah ba ba ba hujja ba ce sai aka yi fas'alu ahlan zikiri in kuntum la ta'lamuna ai ga guda biyu a Qur'ani dai yana magana ne akan malaman ku a tambayin su muna ba da labari yadda sha'anin wa'ayi yake a gano kan annabi ɗaya kuma je fasalu ahalar zikir in kun lana lamna wato ɗaya zikir ɗin ta auren ta yake din ɗaya zikir kuma alƙur'ani yake din ku tambayi wannan da suka san ƙur'ani mana akan dokokin da manzon Allah ya zo da su don ku ba ku sani ba ku an sun sani su ga mu to ba ka sani ba an ce ka tambayi wanda ya ne kuma kaji a ya kuskure za ka jama'ar musulmi a rinka kokari a rinka tambaya kana Qur'ani ma su ayoyi duka da tambaye ya tsalu naka wa ya tsalu naka an tambaye ka ana tambayar ga annabi kulka ka ji mutara ne sallallahu alaihi wasallam wani ayoyi ma musamman na Qur'ani ma da da dalilin tambayar su da sauka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin girman da da daraja da nauyin kima don haka sau da wani abu wani tambayar ma in ji ɗanyi nauyi ba za su yi ta ba kuma suna son su yi ta sai su ji nauyin annai sai su rinka cewa Allah ka kawo mutumin ƙauye mana wanda shi bai saba da annabi bai saba kalla kallon abubuwan annabi ba bai san darda annabi kuma da su waɗanda suka sani ba da suke zaune da shi yau da kullum zai yi tambayar annabi wani abu sai su Allah ka kawo mana mutumin ƙauye amma mai fasaha mai hankali ya zo yi tambayar da za ta kare mu yana zuwa kawai ya tambayi manzon Allah ya Rasulullahi me yayi kaza kaza kaza sai annabi ya ce kaza ne wanda bar ma yadda jama'a aka yi eh to zama da haka jama'ar musulmi ba zama masu kokari wajen himma wajen neman sani abe kamata ba a ce muna sakacin ba da neman sani amma muna sakacin ba saboda menene muna cika masallatai domin sallah amma ba ma cika makaranci domin neman gyaran sallah ana kaga yi su kudi da aka zama musulmi a anguwar su ba ma ya yi wata unguwa ba ga malamai masana ƙwa'ani ko ba a ci a san bata kyau ba ko ba zai taɓa ta ce gidan allah ma tana kallo ɗan uwanmu almajirai wani ya rubuta ƙur'ani ma amma zai zai ɗauko allo ya sake rubutawa ko nusu-nusu ko rubu-rubu ko izu-izu abin da ya zawaka ya je gaban allah ma'aji ya zo a koya mata karatu domin ya samu abuwa a wurin allah na ce wasu inda ya ba daidai ba allah zai ce ya ga wani mai neman gyara ne ya ga zai a cikin masu aiki da zai saboda falalan allah da rahmar allah domin in dai wanda ya rubuta qur'ani da kayi za ga ai masu satula da ka ake rubuta a kawai ne da rasu kai kuma ni da kai mafi rubuta a ajiyar ba ko mun ji ba da rasu da ala ba mu kuskure ba kwana arba'in ne notice din da aka baka kada ka kuskura ka haye kwana arba'in ba ka je ka biyo wani abu na addini wanda da ba ka san shi ba laifi ne amma an ana ajin abin da ba a sani ba kaga za ne za a rika gyara abun da aka bata amma ka za a yi narke na kake ko kuma ka gabe ba ka gabe da aliba ya yi wata hikaya yake idan mutum idan mutum wato idan mutum ya ji mus'ala mus'ala ɗaya ta addini ya ji ta agun wannan malamin watar ya ji ta agun wani watar ya ji ta agun wani watar ya ji ta agun wani so ɗaiɗai so ɗaiɗai sai da ya ji ta sau dubu daga baya kuma sai wani ya zo yana karanta a mutum wannan abu wanda mutumin ya ji sau dubu wanda yanzu an an faɗi ƙari akan dubun nan idan mutum ya ji ƙari a kan dubun nan ya zama ya ji sau dubu ɗaya da wani abu a kai kenan dubu ɗaya da ɗaya sai bai ji nauyi ko darajar abun ba sakamakon ya kawo jin abun an ji to ba za a yi a cikin ahalin ilimi ba idan ahalin ilimi ne abun da ya ji ya sani to zai ji darajarsa kullum kamar bai taɓa ji ba saboda girmamawa da darajantawa da kuma darajanta addini ya Allah dan mu dace aya ta ce walau rahimnahum da mun ji tausayin su mun musu rahama wa gashamna ma bi min durrin muka yaye musu abin da ya same su na cuta ai ala juni shine yunwa asabahum da ta samu kafiran maka bi makkata abin nan makka sab'atin shekara bakwai ka san makka da suka kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi jayayya abin yayya suna cutar da mutane har suka fara kisa eh tun ana yin barazana abin ya wuce barazana ana daure ana duka bilal yana daga cikin waɗanda ake azabtar da su a maka ana ɗaura igiya a kunkuminsa kamar biri da yake shi kuma ya zama na baƙin mutum ne sai a danka shi hannu yaran larabawa suna wasa da shi kamar yadda ake wasa da biri wa ya kulu ahadun ahadun shi aka bile ka wani ahadun ahadun ahadun ahadun saboda wulakanci irin su amma su ne ya ta suka an musu wulakanci an cutar da su an wa'al da su duka duka ake musu irin wannan a maka da abu ne yawa har suka fara kiza amma rubun yasir Allah ya yarda shi ba hanyar da aka fara kashewa a makashin gun annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka fara kashewa har ka ba mu wani arabci ya zo shi ya rasulullah ka roƙa mana Allah ka nema mana taimako a gurin Allah ji ka ba mu dan arabci wallahi ka ba kai ka ba mu kaga addinin na Allah an yi lokacin da ake ɗauko zarto na yanka katako a ɗora a ƙasar kayan musulmi a dinga jirgawa a faskara shi biyu ya biyo ta ƙashin bayansa a yanka a tsaga biyu a zubar da gefen dama daban na hagu daban a cikin jama'a kuma ana kallo amma manzon Allah ce ba kowa mutum daya wanda tsoron hakan ko wahala hakan ko alamar hakan wato ta sa shi ya daina addini ya ce ya bana ya bi kafin don kafin wulakanci ba wanda ya haka ko musulmi ba Allah sallallahu alaihi wasallam shi ana kawowa matsayin kai na bakin karfi a rinka cakawa a jikin musulmi a zamanin da ma bai da lami wa hadu na kare nama da kafi in an caka a iya sun madina suka lume sai a kincika sun kana mana sauka wa da haka da haka har nama mutum ya kare ya mutu manzana ce ba wanda ya fasa addini don haka a ce tafi a guri shi ne aka yi tare ba abin da ba yi ba an kunta ta sosai ana duka ana ɗauri har aka fara kira har ma akwai lokacin da zaɓai suka kaura to ya kai su biyu ma ana kaura koma a wani wajen can ma abin ya gagar a dawo ana ya koma a wani wajen abu ya gagar a dawo an je na haifa an je habasha eh duka an je a neman tsira da addini shi ne daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu yunwa yunwa jama'a ta mutanen maka yunwa yunwa ta bala'i Allah ya hana su duk wani abu da za a samu su ci Allah ya hana duk wani falke kuma ba kuna da kuɗi ba to duk wani falken da zai kawo abu daga ne da kuma ba zai kawo garin ba ya ja garin da ake kada mutane kullum gari ana gaban za a yi yaƙi ana kashe-kashe ai ya gayan mutane idan suka ɗora tarzoma a garinsu sun dawo da arzikinsu baya yanzu mu najeriya ya kaga arzikin da baya ke saboda hayaniya ta yawa shi ne allah ya hana abincin babu abinci ba inda za a je a so ba inda za a je a samu abinci haka ji jan wahala har aka kai matsayin kashi ko ruwansa Allah gane kashi ne to an san asalin sa abinci ne za a cinye ƙwarya ko ta fashe an wurin ajuji za a ɗauko ta a take da zawo gari a cinye ta haka dai aka yi duk abin da zai cinye a cinye shekara bakwai aka yi sannan suka zo suka roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙi ana mana saboda albarkar zumunci eh saboda zumunci da ke tsakanin da su na dangantaka to ya roƙi Allah mana Allah ya yi wannan abu da ya roƙi Allah sai Allah ya ɗauke mu Allah ce za mu ɗauke da suka ka roƙe mu amma za mu ƙara laifin mu ko za mu ƙara wani horo daban ai bayan haka ne ya roƙi Allah Allah ya ɗauke yunwa kuma aka zo aka shawarar da ya kamata a yi wa muhammadu wajen yankur duka lalin na kamaru da yi tutuka a wuyan tutuka a wuyan turjuk wayan kuru da rukun wala kan ma ke rina ga hali masu wannan da suka zo suka roƙi a nan ya roƙi allah allah ɗauke yunwa ya roƙi allah allah ɗauke yunwa shi ne ko suke shawarar kashe annabi ba ka ji matsalar kafin ci ba shi ne allah shi ayi wannan mutanen da mun yanzu tun farko ma mun ci tausayin su mun yaye musu ma bi min durrin wannan yunwa da su zabe da bi makka da makka saba da shekara bakwai lalaci da za su ci gaba ki dubuya ne a cikin su cikin ralalata yin cikin badar ya amma wani suna nemuwa ya tarar da suna kaiwa suna kunwa wani kanakar da wani mun kama su ji Allah bi azabin azaba shine yunwa ana ce mun baka masu da wannan kamar ta kanu amma ba su kankanta kai ba in ji Allah ba su kankanta kai ba yana ne wa kun su wa ma ya ji dan ra'una kuma ba su zo suka yi tadarru suka kankanta da kai wurin addu'a ba ba su ko wurin addu'a wurin Allah Allah ya kan zo bawa ya roƙi shi saboda haka jama'a ba zan masu yawan roƙon Allah ba a son ma dabarar da muke yi wajen ta bacin ba kama addu'a a kullum lokacin addu'a ne ba sai ta bacin kama addu'a ba in ko ta bacin ba ba hana addu'a ba kuma na kuma ba hana ba da wa bidu ai hatta idan wa ta'ala haka aka yi inji Allah har muka bude alaihi na gare su babu wani koba za a zabe shi da muka bude musu koba mai azaba mai tsanani kuwa yau mu badar shi ne ranar badar bil kasar jikiza lokaci kankani sai ga gawakin mutanen maka saba'in a zube a kasa wajen manyan mutane don manyan garin ma na koli koli daga sarki zuwa yan majalisa su ashirin da bakwai ne na gaba ɗaya an ga wata su ba ne ko ɗaya ba idan abu mu wani sura sai suka yi moki a ciki wato ayi zuna min kulle kairin suka yi ɗin na an bi da tsammanin kowane irin alkhairi wawan da Allah shi ne wanda a sha da kuma sama ya kago muku ji a yi duwar ji Allah ne eh wala fara da gani wal abdi da da kuma tunani shi da zuka ta kenan amma kalilan kadan ne ayo ma ta kuna wanda ku yi Allah kuriya wawan da zara'akum Allah ne ya kirkire ku ya fare ku ya halice ku lalle a cikin ƙasa wa ilayhi tusaruna kuma wajen za a mayar da ku tubu a zuwa ta da ku a tashi a kiyama wa wallahi yu yu yumitu Allah shi ne mai rayawa idan su ruhi fil mulkin lokacin da Allah zai buɗe rai a cikin wata tsoka ta zan mutum idan aka yi idan ya shiga mahaifa an ce duk abin da ake na aure ba zai shiga mahaifa ba ma wala ala sai ranar za a samu juna to ranar ne abin da zai zama ɗaya ya shiga cikin mahaifa zai kwan arba'in yana a ruwa sai allah ya canza shi dawo jini ya kwan arba'in yana jini dunkulalle sai Allah ya canza shi zan tsoka ya kwan arba'in yana boka sai a mayar da shi jini a yi a mayar da shi kashi a kaso da ya dama nama shi kuma kashin a zo a lullube shi da nama shi kenan sai wata rana sai Allah ya sa busa masa rai a cikin mahaifa wurin da aka busa rai rannan zai fara motsi kuma nan ne za a rubuta masa kaddara wannan mai arziki ne wannan talaka shi maganar gaibu alimul gaibi fala yuji jiru ala gaibi ji ahada wani abu ne wanda ya daban daban gaibu ba abu ɗaya ne gaibu ba gaibu kala kala ne mataki mataki ne akwai gaibu da Allah ya boye barwa a kan sani akwai wanda ya sani ya sanar da manzon Allah akwai wanda ya sani ko sanar da sauran manzanni akwai wanda ya sani ko sanar da waliyai akwai kuma wanda ya sani ya sanar da waɗansu a cikinmu kawo wada makali ke da shi ne jiri ma kawai zai yi shi abu kaza ne ba kuma kai wuce ya ba kai wani dame abu ya sani in ya kai matsayin wanda Allah zai sanar da shi wannan gaimu sannan ya sani to da shi an yi abubuwa kana kallon idan an zo da maɗori a kashiwa na cikin naman cinya inda duk ba kashin da ke cikin naman da ya kai na wannan amma ya duba zai ci a kashin ya tsari da labarin wani eh ta aikin ya tsari ko kuma a ce ai mata na ciki amma za ta ji kaza kaza da maka matan wannan ke irin wannan irin wannan wato ran da zai ya zama na aka busawa wannan rai shi wannan da cikin mahaifan nan to da garannan zai fara motsi da garannan za a fara mana littafi in yi numfashi ya fara numfashi gaba in yi ɗaya an rage ɗaya cikin yawan arzikin numfashi ta ya ƙara wani a ƙara rage wani haka da haka dai in yi motsi ɗaya ya rage motsinsa har a haife in yi ban ɗaya ya rage kwanakin har ya mutu za a rubuta shi dan wata ko dan aljanna to anan gaibin matar ta ciki ko ko a'a Allah ya yarda musamman ga da likitoci su a'a wani a suna gwagwadawa sani mutum ba likitan ba ana sani e kai ne baka sani ba amma akwai bayan Allah wanda suke sani akwai hanyoyin da za a bi a sani tun babu wannan ka auna wannan nan don wanda rana maki ba da lafiya aya ba ma yin kin wala wannan Allah ba sallama eh na ba ga nake zan fara bai da lafiya ka ba da lafiya ya bi aisha da biyu da zo daga da biyu ba da duba sai da lafiya ta mi sai da zo duba shi sai da wata a aisha ne na ce na ba ki kyautar da biyu ba ki zo ki karba ba shi ba wanda ya kyauta kyautar ba ta tabbata ba sai an zo an karba yanzu ba ki zo ki karba wanda mutu kin gara ba gado ba za a baki ba da ki zo ki karba mana sai da kodin jama'a dai ku magaran na akwai alama gado ma dai ba ku da yawa yan uwanki maza biyu yan uwanki mata biyu ku ne za ku yi gado na da ke sai da ja ba ba ni na sanar da yan uwa maza guda biyu da abdulrahman da muhammad na san da yan uwa guda ɗaya a sama hudun da abi bakar ina na samu da yan uwa kuma suka zama biyu yan uwa na mata sai ce matarsa bintu karija ta samu juna za ta biya mace da ita za ku ci gado har ma shi in an haife ta ku sa mata suna mummul kulsum ko an haife ta to ba Allah zama da shi ba to Allah na yin wannan to Allah da munafi to ran aka buɗa wa ɗa rai a cikin mahaifa nan zai fara motsi wa yi ko Allah ne mai matar da shi in Allah ya ga dama tun ba a yi hoji ba ya matar da ke an ce ainihin ya mutu a ciki in Allah ya ga dama ba cikin uwar ta kamarinka ya mutu a cikin ta mutu da shi a hada abin da cikin uwar ta kamarinka duk da Allah ya ga dama ga zai to walau islamu laila wal hari tabanin dare da yini na Allah ne bisawadi wal bayani ka ga dai ba kala da yake ba ko shi ne ai bari ne tunda haske ne dare ba ai bari ne tunda duhu ne wal ziyarati wal nuqat kuma wannan yana raguwa wannan yana raguwa ko ba wanda bai raguwa ba wanda bai raguwa ko duk abin da wannan ya rage wannan zai dauka haka za ta gidu na yanzu a ji ba za mu kanta ba tun a huta ala da aikin da madaukin sarki da za a tada wata a ta nuna ku lura bal ba haka ba kalu ta suka yi misal ma kala lawa lura abin da kafiran farko suka wada kalu sai suka ce ai al'awwal na farko abin da suka ce ai da mitina yanzu a ce mu idan muka mutu wa kula turaba muka zama turbaya wa idama da kazuzuwa a ina lahu wa usula yanzu a ce za a tashe mu jawabin su suka ce la wannan ba zai ba to wanda ku da wauta ba kun na makasa ba da wanda da aka yi adam ai kasar da ban taba zama mutum ba ma idan aka yi ba aka yi adam balle kai kasar da mutum ne ya zama kasar kuma da aka gaga da aka fara buga da wannan amma da yake abu ne da imani imani kayan Allah ne sai ya bai mutum mutum ya samu wanda ya kai da imani wa Allah godiya kuma ya dage da aiki mai kyau sai Allah ya ƙara masa imani imani na karuwa kana ƙara kusanci da Allah ayyukokin da Allah ke so zai da sauki a gare ka ai kamar mutumin da ya hawa bin hanya bai ganin wahalar da kamar wanda bai san ta ba da zai mutum ya zama haka komai zai Allah zama shi wanda ya kiyaye maza duk abin da zai zama matsala a rayuwa ko a addini sai ji ba shi ne hanka ta ba duk abin da zai zama alkairin rayuwa ko addini sai ji shi abin da yake so an zai sa shi kenan dama annabi ya ce ai imani ba zai ba yi mutum son zuciyar da ba son zuciyar gaba abin da zuciyar ka take son daman in san kaza a yi mura haka ko ko daman in zama kaza to wannan ma sai ya bi annabi wannan burin ba shi ma sai ya bi annabi guda a gane tabbatar imani ya ce to wanda ya zama burin da zan samu kaza da zan zama kaza wannan ma ai zama addini ne to ya yi zaura ayyuka da kuma kake zamani ya ga su komai na da zama addini ce shi ne wanda yake ba cikin wani addinin kulfi idan mutum ya kai wannan matsayin kuntu kan kuhun lalli ya zama mutum ga Allah shi ne zama ni ne jin da yake ji jin da yake ji zama ni ne jin da yake ji ka gani ai za mu a ce idan muka mutu ba ku na turaban muka da mutu baya wai na wanda karu zuwa a yi lana wa hutu na yanzu a ce za a tara mu da ke la ba zai yi ba wa bi zauna sai a cikin amsa abin nan ilmawar da yana wani ne guda biyu nan a tsaki a iza a tabbatar wanda zai da tsada ko a sauƙi ta biyu wai da ta hali alimin da shigar da alim bai nawa malaka alim an rawa da hali da hukunci biyu na kira'a sai muka ce da karfi na na lalle mu illa an mana alkawari na'am
لقد وجدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون نعم سيقولون لله قل أفلا تذكرون نعم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأني تسهرون ولا-
suka ce daga da hakika wajen da na mutun na an mana alkawali wa ba wani da iyayen an mana alkawalin haga wannan magan ta su kiyaman nan ba da mutu bayan mutuwa an yi wa iyayen mu alkawalin mugadu an zo mu an mana alkawali ba an yau mu ga wanda ya bi dawo ba suka ce ai da gaskiya ne da na san mu fara dawo ke ai daga sani na mutu za a dawo ga sun dawo kamurai ba akwai jayayya Allah ce ya min kawul kalin suka je in haza wannan magana ba ta zama ba illa ta hadiru ba ce ta kungiyoyi a kadibul awwalin ƙaryace ƙaryace ne kawai irin na mutanda ba ma na mutan yanzu ba a ƙarya ce kawai irin ƙarya mutanda kan a ranar yake kamar dai labarin abubuwan dariya kamar wato masu rubuta tatsuniya ai aka rubuta tatsuniya ta dabban dariya eh ko a ce an yi wa kura duka tare da kura zama da tsada da mutum ba shi ne kullum idan a- an masa duka da ke fitowa to ba za ta zo a taja daɗi an ana labarin wani abu na na labarin abin da ba a yi ba da ita ya zama da ana jin abinda ai gasar kaman da karan kaza tun zamanin annabi sulaimana shi alhuda huda shi ne sarki amma da karan kaza ya so da mu sarauta sai ba ba shi ba sai aka bi alhuda huda sarauta ya zama sarkin tsuntsaye ya zama sarkin tsuntsaye wata rana ya ɗan ran gadi ya je kallo sarauta ya balki sunan da wani abu mamaki sai ya dawo kafin ya dawo annabi sulaimana ya neme shi bai ganshi ba sai ya tambaya wa qala ma li la arhu da huda aw kana min al-ghaibi ina arhu da huda ne ka ko baya nan ne ai ko in har ya dubo na wajen ya dawo ko a fiye gajin sa ko a yanka shi ko a fiye gajin da daren sa ko a yanka shi za a masa ɗaya to da gara ya je kai korafi na ɗaya gumi a kan magana tafiyan alhuda huda sakamakon idan aka yanke hukunci a kan alhuda huda aka tuga alhuda huda daga sarauta shi zai tare marfin eh zai tare marfin sa a sarauta da alhuda huda ya dawo alhuda huda zai yi jiri da yi jiri ne aka yanka zakara da wasu daga nan ko a raha ne ya ji za a yanka zakara ba da kara ba labarin da kara ba da ya kama da gayan kami da kara sai ya yi kaza ya kaza sai ya zama tudu da ma'ana sai ya zama na ya ga ayyuka mutum goma da karka za mu sun ɗaya wanda ya ce naman kawo a yi alhuda huda to amma wannan ba shi ne kawo mun ai to amma na gara ba da Allah ya irin mutum goma ba da amma da ji na gara ba to irin wannan to ka gani to Allah ya mu gani to wannan kafirai wato masu jidali ba kankanin jidali ba shi ne ana a suka ce wannan abu hatsuniya ne ba ta mutanda da uwali na mutanda kal'arayi ki abubuwan dariya wani ajin da abin mamaki ya yi wani abu ya cikin ka abu ne haka ne to sai ya kama ka ko ba ya abu ba suka ji doki irin zane aka hana ake karantawa a ƙur'ani ba wajen kyawa Allah ki ayi Allah ce kulka ya mutu ya rasu da lai kace to tun da kun ji haka liman lardu wa man biya wannan ƙasa da ake takawa da abin da ke cikin wannan ƙasa da minar kalki da halitta nawaye Allah ya tambaye ba ce nawaye yan gudun da alamuna inda kukun zan kayan ka hama halicci mutum ku faɗa mana wa malika a yan kun zama mallakin da ku faɗa mana idan an tambaye su wannan sai kurun da lilla sai su yana Allah ne ya ga zarce na Allah ne kullum gobe ya mu jara sosai a bala ta zaka nuna to yanzu sun ashe ba za ku tunani ba ba za ku tunani ba da ta ibina ku alantu wata alamu da kuzan an da alƙari wanda yake da iko alƙalƙi a cikin halitta ibida a farko ku gane ƙari yana da iyawa al'iyayi a kan rayarwa ba da mutu ba da haka mata ba da wannan da akwai abin da ya yi wuya a wurin Allah ko kuma zai yi wuya a wurin Allah ai da fara wanda zai wuya ba ba sakewa ba sakewa ka ya riga an ya gani maimaita wa za yi to ka gani to ko ga yawo da rasulullahi ka ce musu marrabu da bawa da sawai waye ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim waye ubangijin al'arshi mai girma sai kulun Allah za su ce Allah ne kulka ce musu abala ta tsakuna ke zuba za mu kiyaye dokokin Allah ba ta hazarin ba za ku tsoron ibada ta hairi bautar wani Allah ba kulka ce musu ya rasulullahi man biye da shi mana hutu kulli ce waye mallakar komai da komai da ke hannunsa waye ne wa huwa yujiru wa la yujaru shi yana tserarwa ba a tserar da shi to waye mai wannan matsayin in kuntum talamu da in kunna mara masana da ya kulu na Allah za ku ce Allah ne kuma ki zaɗin billahi la billahi da jari wani ka ce da lamun jari a ce lillahi a ce da ya kulu na Allah ko a ce lillahi da lamun jari ta ga wannan kulka ce musu ba na ta harun to yaya ake juyar da ku tuku da una ake muku yaudara wasu da una ake karkatar da ku allah haƙƙi ga barin gaskiya wa huwa ibadatu la gaskiya shine bautar allah wa da hu allah shi shi kadan da ai ma'ana kai bar gaga a tuka yalo an yi muku wasu wazi na ku a gare ku annahu ba a ce muku wannan abin ƙarya ne kai bar ba haka ba a tare na wafin lafi mun zo musu da gaskiya wanda wala kadi muna na cikariya suke yi na bai wajen kore wannan da ce da ake kuma shi ne matakar da zafi wa rajin allah bai rigida ba wa ma kana ma hu min ilahi ba wani abin bauta kuma tare da allah ai lau kana ma hu ilahu da tare da allah akwai wani allah la zama kullu ilahin bima kalam da sai a yi tawali in dai allolin da yawa da kowane allah zai ɗauki abin da ya yi eh ko ba gaba ko da ya ɗauki nasa ya a yi kwarar da bila kowa ya kaɗai da da nasa wa mana al'akar ya har ɗayan minar wato min iti layi don kada dai ya samu rinjaye alayya kan wani alama duhun alama kuma duk da haka da sai wani ya yi rinjaye da wani mun gane mata da ya rinjaye kafi da mulkin duniya kamar aikin masu sarautar duniya da yake ba ɗaya ne ke sarautar ba ya kaga wanda cin ƙarfin wani kuma yadda shaddadu da shadidu suka yi na wani shaddadu kan adi da shadidu su biya musu da ne suka zai yaƙi yaƙi har suka sarauta duniya su yaƙi wannan gari su fi ƙarfin garin su ɓaci garin su je can su ɓaci ƙasa suka jan haɗa ƙasa da gari da komai da suka kwace an gama ɗayan ya mutu ya bar ɗaya sai dai ya tsare kan sarauta ya sarauta duniya shi ne wanda kaji ya taɓa za a gina masa aljanna shekara ɗari biyar ake ana gini ba rani ba damuna ana aikin nan shekara ɗari biyar aka yi sannan a gama an ce akan kudin maraya wani zai ɗaure su ba aljanna ya tsara ɗan mata za a ya jan ce guda na aljanna za a dawo da su gabani da ‘yan mata ka ya zo ya kyafa to sai niyya idan ya gama wani aljannar daga mararrabar tsofi da yara daga ran za a ɗaya abin da ya zama a kashe wajen abin da ya kada kuma su ne matasa a farko mata ma zai a musu aka to sai wannan yi sun kuma aljanna ta kawai in sun sun kuma aljanna to kaga an zama da bayi da yan mata kamar da qur'ani ke cewa aljanna maza za su zama da bari mata su zama yan mata a zauna a kan yau haka za a yi to gajin gado ba a ganin an haka za a tsuwa kuma a mutu ai aljanna ba a mutu sai ya haka nan da kuma sai ya ji an ce aljanna ko dukiya dan aljanna ne ba abin da ke fita ya nemo a wajen aljanna ya dawo ba komai na yake tunda komai a nan yake ba ya shi ma ya tsara dukiya duk da ciki dogarin tsara dukiya na duk inda aka kuɗi a kwato shi a zo a kai mai salmanin da ya a cikin wannan aljanna tsara ita kwace kuɗin maraya sai mai kula da maraya ya ce tsohuwa ne ya ce allah in kai ne ka hana zalunci ka je kana ai kuma ga ji aini ya allah ka gushi da abu ya yi allah ya gushi da abu sai allah halaka shi dalilin halaka shi ke ya haka kawai ya zawa yi gari babu wani aljanna za ta babu dalilinta in ce na wannan abun babu allah ya ɗauke abu gaba ɗaya mai kun bai ko ina aka yi da abu ina aka yi wannan kwaje Allah wannan abu ya ba shi haushe shi an sace masa aljanar a maka baki da to amma da aka ma zai gane ko ɗaki kamar wani lafi da sace shi da wahala da rudawa aka yi a ga kusur abu a wurin an za a iya wannan amma a ce kawai an ɗauke aki gaba ɗaya ba shi ba da jirgin da amma ne wanda ya da wahala a nan dai shi ne faɗa da Allah ya da cikin gafurai wanda za su yaki da Allah Allah halaka to Allah ce da Allah biyu ne to haka da ake wannan ya hana wannan wannan ya hana wannan ko da yake bole mani an ambace su biyu a Qur'ani shi ma yayi ne yayi haka to bole mani yayi ne yayi haka shi ma shi ma ya fara bin kaza kaza yana yayi da wani kwafce da tabbabin sa inda ya tawo da mutane faci garin da zama garin da yaje can yaje nan yaje can yaje nan kawai zai gashi a madina faɗa ba a yi wanzu ala wani lokaci ya lokaci an ce sauran shekara ɗari takwas a yi wanzu ala faɗa ba zai gashi a madina ya da kayan aikinsa zai fara musu giri wani malami mai hudu ya ji kai zoron ma wa'azi yi kira shi zoron shi masa wa'azi shi kaya shi labari akwai annabi karshen zamani wanda Allah zai aiko kuma yanzu zai su wannan malami da wasu annabi akwai annabi na karshen zamani wanda shi ne shugabakin annabawa ko shi ne shugaban manzanni to wannan annabin Allah zai aiko shi yanzu in Allah ya aiko shi shin wannan annabi garin da zai ƙaura ya wuri jira ya dawo ya zauna ya ƙari da aikin da ita ta samu abin da aka yaƙi garin yace a yayin da wato ran ya tsari ba nan ne garin da zai kawo to kuma akwai garin da za a yi da aka haƙi garin ne sai a yi to a maka za a yi shi kawo ne ga maka dawo nan madina ce wani malami bai hudu mu ma jira muke iya zo mu ba da gaskiya mu taimake shi sai to bau ya ce ya yi ba da gaskiya da manzon Allah dan manzon Allah ya zo ya ba da gaskiya eh har ma bi da ya zanzanin da nan ne inda ake masallacin manzon Allah ya zauna ya ce ya imani da manzon amma ya ci ziyada eh yadda yake jin kansa a yaki ina ma a ce annabi nan mu zauna da ni da shi ga ni gashi eh da ana taimaka masa a filin daga eh saboda ba a da tsoron yaki mai yaki amma duk da haka da manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam wannan ana zaune a nan a Madina manzo Allah ya ce to a a zo a sallaci to maule ma din eh aka zo aka sallaci shi manzo Allah ne sallaci ba duwa ɗaruruwan shekaru da ya wuce da mutuwa ko ba abun yake ba aka sallace shi to wannan khususiyar manzon Allah ne ya sallaci tubbau sarkin yaman ya kai shekara ɗari takwas da mutuwa kafin nan annabi ya sallace shi ba a kallon kawo ba mu ba da ina bayan gari aka ji aka yi sallah manzala ya sallaci da jashi sarkin abaja nan ethiopia ke ya zallace ba a kallon gawa ba gawar a wurin zallala ya zallace shi ma to irin wannan malam hukumfiyar manzon Allah yawa wani sashen jiki ma ba a sallatarsa in ba da inda zauren yake ba kama a zinci kamar mutum a daji a wurge ko a zinci hannun mutum ba za a zallace su ba ba ka da gini a aka yi da shi yana yana ba ka da gini kamar kwani ya yi mutum ya gama da shi ba a lalata ba a je da tunda da gurur juma da birocin yamma a sai da azan ba a haka ko kura ta ɗauke mutum a bi ana a tare a tare a tare wani zai fi wani kuma har abada ba a gane da mutum ba a lalata ba irin duka lalata irin wannan sai manzon Allah amma a Najeriya Najeriya wasu malaman sun fara riƙa suna halata mun gawa da ba ta tare da su wani ke muna riƙe da ko ba za a rasa ɗan namaki a cikin abu ba in kuma kun ce ba haka ba ai kawarin shi da annabi shiga ku zo ku shiga muka ne sai an tona kamari an gama annabi ya shiga kwanta ya tashi kwanta ta gawa yanzu zai ja dauko da kawo ta ya ce tun da ya shiga ya kwanta ciki ba wani abu da zai zo taba gawar a kabari domin da kun je kuma na ku jirin da an tafi kuma ya je ku ko ya gwada gani to Allah ne zama to Allah ne ya tabbatar da cewar babu Allah sai Allah babu Allah sai Allah a wata ayar Allah ta rauka da bi ma'ala inna lahu lafazarta ai da akwai wani Allah banda Allah a sama ko a ƙasa da a sama da ƙasan ba sun tarwaje da ɗayan ba zai iya juya ƙasa ta koma sama ko sama ta komo ƙasa a gata da bara kama babu ballan da na a yi haka ruwan Allah sarki ya tafi daga Allah amma ya tukuna ga wuraren da suka tukunta Allah da shi imma zai daga abin nan da aka ambata alimul gaibi Allah masanin abin da ke koye wacce halin da abin da yake bayyane ma gaba wa masu gida abin da ya kuya wa idanu da abin da idanu ya gani Allah shi ne masanin wannan yawa Allah ne masanin wannan alim bil gaibi ya zama sifatu warradu wa kabar yawa wa ta'ala don haka Allah ya ɗaukaka ta azama amma shirkuna game da abin da kafurai suke tarayya ma hu tare shi kuma ka sai ya da lai rabi ya ubangiji in ma tu da nake ka nuna mini ni riga mun nuna in shafiya cikin akwai riga mun nuna in shafiya shi mazda'ida cikin ma da gida'ida turan ne ma ma yu aduna Allah in ka nuna min abin da kake wa kafurai alkawari min azabi na azaba wannan kuwa shi ne abin da ya faru na badar na gida an nuna wa annabi to annabi ya haɗa shi Allah in har ka nuna mini wala ta ji an ne bil kawai zalimin kar ka sa ni a cikin mutane azalimai wala ga halaka bi halakin da halaka wa ina mu ji Allah ala an yaka akan mu nuna maka ma na irin abin da muke musu alkawari da ƙadunan mu masu yawa ne na'am
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ملك إلى يوم يبعثون وإذا نبذ بالسور ولا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن كفت موازينه فأولئك الذين كافروا أنفسهم في جهنم خالدون
Allah madawacin zargin shi da baka tun kuɗe a rasulun lahi billabi ya san da abin da yake mai kyau da tun kuɗe a sai ya mutuna wannan kuma kowane mutum Allah ya umarci ma shi ma haka gaya wa safar da ya ce mu biyar wato kyakkyawan aiki a kan mummunan da muka yi sai ya goge shi da wanda aka yi na baya sai ya goge shi wato sai ya goge mummunan da aka yi wannan umarnin Allah ne a yi haka nan da saboda ga ma'anar wannan aya ta ka kwanye maka abin umarni da yaƙi cutar annabi da ake da cutarwa da ake wasa banza ya tunkuɗe ta da haƙuri yana cuce ka kai haƙuri na nuna nan bai ma ya tuhu na alaƙin mun za abin da suke sukuntawa a ya kasi kuna suke ta ƙarya wa ya kuna da abin da suke faɗa duk muna ji in ji Allah wani jajiyar zamu zagamako a yakasa wa kulka ji rabbiya wa mulki a'udhu bika ina neman tsarinka min amazatin shayati daga firgan shedanu na abubuwa masu aukuwari wa a'udhu bika rabbi an yi hajurun ubangiji ina neman tsarinka su halarto ni wa rubi umuri a cikin lamura na gaba ki daya saboda su kullum za su zo cikin abu suna ba da mummuna wani aya idan mutane jinya wanda ya shafi makarai in an ga alamar ta yanzu sai a karanta ta ya kura ita wanda a karanta a cikin kunnanta a za a karantawa a kura na yi hukuri Allah ya yarda wato za mu mada eh za mu mada za mu mada a ta haka nan idan ja a rahul mawdu har idan mutu ta zo ɗaya yanzu idan mutu ta zo ɗaya yanzu sai a nuna masa wurin zamansa na wuta a nuna masa wurin zama da na aljanna kuma da ya imani da kowane mutum da wurin zama aljanna ya da wurin zama a wuta in yi imani sai a mutum ya amfani da aljanna sallah in bai imani ba sai a mutum ya amfani da wutan sallah to ne ya ga wannan ƙalar da su oni sai shi Allah a mayar ki kulwa bari shi duniya zai yi ce ya gyara lalle a mura sada zai zan yi aiki mai kyau bi an ajar Allah ilaha illallah in naje duniya sai da shi da ba abota kowa dai Allah wa ala rabbi ga alamu wa Allah shi yake zai aika haka nan shi ma ta rabu cikin abin da na bari a lahira a duniya ban yi ba inda kuma sai da shi rayatu na to zata da wannan min umuri a rayuwa na ai ma na abin makamalar a cikin magana da zai kama da wannan قال تعالى لك الله wannan magana da ka roƙa ba za ta samu ba la'arun du'a ba za a yadda wai mutum dan bai aiki mai kyau ba lara ya ga azaba ya roƙi alfarmar a dawo da shi duniya ya zo ya gyara Allah ce ba za mu yarda ba to jama'a an haka yanzu da yanzu da rai da lafiya mai za a gyara tun da azan an yi ta an zo ya za a nemi gyara ko ba za a bar mutum damar a yi gyara ba ba za a bai da ba yawa ina wannan magana da yake cewa Allah dawo da nijin nan kalimatun wa fa'iluha kalma ce wanda yake faɗanta amma wala fa'ida da lahubiya ba ta da amfani to abu da Allah ne zai da Allah ya fara da din dan ka lokar yara Allah ce ba ta da amfani wa man wala yau a bayan su amma gaba ake cewa barzaku a barzaku na nan tana jira hajjibin ta yi shamaki ta ya sudu ya tsare ana rujuji ba zai iya dawa ba shi ta mutu ya rasu a barkan mu yake barkan ta tsare ba zai dawa baya ba da gajen zai jefu lillahi da mu ila yau yau ba a zuna har yanzu a ranar za a tashe zuwa ta ga kiyama wala rujuwa ba da ba da ba ba kuma wala da kuka rujuri kaga na kai buta cikin kaho na bakatul kula butan kaho na farko malaika israfil shine mai buta akwai mala'iku da ake kira su mala'ikatul kirami na farko su shine mala'ika israfil shine na farko Allah ya alka mala'ika israfil ya ce kan 500 tukuna bayan ce kan 500 da halittar mala'ika israfil aka halittar mala'ika mika'il shi ma ce kan 500 bayan ɗari biyar ɗin kuma ya ga ake wani aika a zara'i shi ma ya ke ka ɗari biyar to bayan ya ka ɗari biyar ɗin kuma ya ga ake wani aika a jibiri kuma ya ka ga wani malakon yin yuri shi ne sarki amma wani can guda uku sun girbe farkon halitta to shi ne wannan mala'iku Allah ya baiwa mala'ika Isra'ilu kaho shi ne buɗe kawo sau biyu ne ya yi buɗe kawo farko a duniya duka a mutu ya yi buɗe kawo na biyu kuma duniya duka a rayu wanda aiki wani aiki a tsirabi da kyau shi ga mala'ika mai ta yi wajen ruwan sama da tsire-tsire duk tsiro akwai kulawarsa a kai shi ne mai kiwata mai kulawa kamar yadda masu mutane da suka riƙa yaran ma'aikaci a za a yi kula da fulawar gida ko guri to haka shi aka za a shi tsiran duniya su tsiran na duniya su da kwaya ta duniya su da dukkan ya duniya su da ruwan zama da komai a ƙarƙashin kulawar mala'ika mai tayi sai a zarayi shi kuma ɗauka rai sai jibrilu shi kuma kawo zaɓo wa annabawa abin da aka ba shi kenan wannan shi na aka bashi to Allah ce na aka buza kaho a cikin kaho wala Allah ko na farkon ko na biyu wala za a wainan ba dangantaka da kanin mutu ba yau wa idan a wannan rana ya tafa tsaro na biya wanda za a alfahari ne da ainihin ɗan sarki ne ko yi ɗan wani ne ko yi kabila a haɓa an wuce wurin kuma wala yadda za a lokacin gaba juna ba kaga wannan ya saba ne da aka saba a duniya mutum yana da damuwa da a ce masa dan wani to a can babu wannan da ya kawo haka min adamin amri dan wala wani ya riga ya yi ma an zalika ya wuce haka sai ba har da mawadina ya mutu a wasu wuraren tashi alkiyama kuma ba har da a wani lokacin kuma yi kura sai a farfado ba hali ne ake ciki ba kiyama akwai halin farkawa mutane su suka gane juna da juna ta kuma da ba su ala ba su da nuna suna tambayar juna amma ta kula ma zinu wanda ma'auni da ya yi nauyi ilhazana da ayyukan lada wala ya gawo da kuma suna su ne ba su gabara ba kamar kamar ma'azinu wanda ma'aunin da ya yi rashin nauyi wala ya kalar da kan zuwa mutum su ne waɗanda suke a da kayan da ga suka fi da nan wani cikin wutar da annaba khalidu za su doma a cikin har abada rawayu naru tilka suna falfalan wuta wa hun biya kalihuna wato za su yi manya-manyan lefe wato a cikin wuta allah bai ya kiyaye alaka ne ba zai mu kwana nan ta saboda muna kama zai mu nan fara ta zuwa allah ya kai a sai a tsoron nan ba jama'a dai kamar da aka zana dai aka zaka zanarwa jibi ne Allah ya biya mu alkamin za mu rufe dukkan karatukan da muke yi sai zuwa kuma nisan kwana in Allah ya bamu na wa alaikum salam da bismillah na eh ومن يتوكل على الله وهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين